اهتدى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الحد الفاصل بين التقليد والاتباع نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تنبيه فذكروا وأئمة الإسلام كلهم على قبول قول الصحابي wato jagororin musulunci manyan malamai na musulunci dukansu sun tafi akan karban da wato kabuli kaulin sahabi kabuli kaulin sahabi akan karban kaulin sahabi maganar sahabi za a gyara ne ba har kowa ya tsaya
كما قال ابن القيم kamar yadda al'allama ibn qayyim ya faɗa وخالفهم الظاهرية amma 'yan zahiriya sun saba su 'yan zahiriya suna ganin ba za a karbi kaulin sahabi ba فذهبوا إلى تلك الاحتجاج بقول الصحابي sai suka tafi zuwa ga barin kafa hujja da maganar sahabi sun tafi zuwa ga barin kafa hujja da maganar sahabi وقد صرح بذلك ابن حزم في مواطن عديدة hakika ibn hazam ya bayyanar da wannan a wurare da yawa a wurare da dama ibn hazmin ya bayyana cewa ba a karban kaulin sahabi نعم min kutubi من كتبه na littattafansa لا سيما في كتابه القيم في أصول الفقه musamman ma cikin littafinsa mai kima a cikin usulul fiqi الحين الإسلام كان وصول الأحكام eh wannan littafi ne mai kyau sosai malamai suna yin wasiya a karanta shi saboda amfanin shi an gane sai dai littafin abin da ke cikinsa wanda malamai suka yi takidi a gare shi shine maganarsa cewa ba a karɓa maganar sahabi ibn hazmin ya tsawaita magana a kai yana kokarin ya nuna kaulin sahabi laysa bi hujja kun fahimci wannan ko to wannan yana daga cikin abin da malamai suka yi ta'akidi da kuma maganar shi na inkarin kiyasi bai yarda da kiyasi ba mazaban zahiriya duk wani abu da ya shafi kiyasi suna tunkuɗe shi wannan in akwai wani abu wanda malamai suka suka yi ta'akidi suka suka yi gyara ga ibn hazm shine wayannan abubuwa guda biyu manya manya kamar yadda malikiya an musu gyare-gyare dangane da abin da ya shafi amalu ahlul madina da wani lokaci kuma gabatar da zahirin qur'ani akan hadisi khabaru ahad wanda shi ma akwai akwai bayanai akan shi sosai wato ka ce wai zahirin qur'ani kawai shi za ka gabatar da shi akan khabaru ahad wanda zahirin qur'ani nan yana buƙatar bayani sa'annan ma ka iya gane ma da yake nufi to kaga wannan maganar amalu ahlul madina da maganar magana ainihin ɗaukar zahirin ƙul'ani doron shi wato ba a yi nutso cikin hakikanin fahimtar shi ba to shi ma wannan yana daga cikin abin da aka yi magana aka yi takidi ga mazhabin malikiya malamai sun yi tafsila game da akwai amal al madina wanda ake aiki da shi amma mafi yawa ba a aiki da su an gane ku to duk wannan malamai zai bayani a mahallin su to ka gani to su kuma mazhaba na imamu ahmad fifita hadisi da ifi akan akan ainihin akan kiyasi hadisi mai rauni ya fi maganar mutane to wannan shine mazhaban shi an ce abu na da rauni tunda abu na da rauni jingina shi zuwa ga manzon Allah ai rauni gare shi to sai mazhaban hannabiya su am- hanbaliya su kai wannan kaga mazhaban kuma hannabiya su kuma akwai fifita kiyasi akan hadisi duk ingancin hadisi inda ya yi karo da kiyasin da suka ce na hankali suna fifita wannan hadisi a kan shi sai suna bibita siyasi a kan shi duk dai mazahib a gane duk wayannan mazahib da gani kowanne daga cikin su yana da wuraren da yake da ma'akis suna ba wata mazhaba wanda zaka ce wai dukkan ta gaba daya babu ma'akis a cikin ta kowanne daga cikin mazhabobin nan suna da abin da malamai suka yi idraki a kansu idraki a gare shi na
وفي المولى أيضا ya zo cikin littafin muhalla kuma وهذا القول ضعيف wannan magana magana ne mai rauni مخالف لما عليه المحققين من العلماء Eh, wannan magana na ibn hazm mai rauni ne ya saba ma abinda malamai na hakika suke kan shi لأدلة كثيرة saboda dalilai masu yawa التي سنذكرها بعون الله wanda za mu ambace shi da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala من هذه الأدلة على سبيل المثال للحق daga cikin wayannan dalilai a- akan hanya na misali ba wai iyakan cewa ba قوله تعالى shi ne da Allah ke cewa والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار wato wanda suka yi tsere na farko masu tsere wannan na farko na muhajirin da ansar والذين والذين اتبعوهم بإحسان da waɗanda suka fi su da kyautatawa radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi qult sai na ce al-aya ta'ummu ittiba'uhum mustami'in ita ayan nan ta game bin su gaba ɗaya a dunkule wa munfaridin da bin su kuma a ɗaiɗaikun su bi kulli mumkin a cikin duk abin da yake mai yiwuwa wa man ittaba jama'atu duk wanda ya bi jama'an su idan shi ta ma'au in suka haɗu suka yi wa jima'i ittaba ahadu kuma ya bi ɗaiɗaikun su bima wu- wujida anhum dangane da abin da aka samu daga gare su fam- ma lam yukhalifu mukhalifan yana daga cikin abin da wani mai sabawa bai saba ba daga cikin su alayhi in ya zama tun sahabi ya faɗi magana ba a samu wani mukhalif wanda ya saba mishi ba sahabi ya ba da fatawa ya zama ba shi da wani mukhalif to a nan wajen ana kama hujja da shi misali yanzu hadisin nan na cewa karkashin ayan nan wa alal ladzina yuqiquna hu fidyatun ta'amu miskin ko wa'annan da suke iya yin azumi an ce ga wanda suke iya yin azumi amma da wahala to za su ba da fansa na abincin miskinai to kaga wannan wannan aya din a an ce an shafe shi da ainihin shahar ramadanin da zai unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan wa man shahida minkum ash-shahr falyasumhu an shafe ya shafe shi amma kuma akwai ana aiki da shi a wasu wurare abdullahi bin abbas ya ce tsohon tukuk-tukuk wanda ya yi rauni saboda tsufa shi ma wannan zai ciyar sannan mace mai ciki wanda tana fuskantar wahala sosai wajen cikinta za ta ciyar sannan kuma ainihin mace mai shayarwa wanda tana shan wahala wajen shayarwa tana jin kishirwa mai tsananin yunwa mai tsanani saboda yaron na tsotsanta ita ma duk za ta yi to abdullahi bin abbas ya yi wa'annan istisna'at din su zo da haka malamin da shiga wannan isin nayi da Abdullahi bin Abbas yayi lam yu'rab lahu mukhalif ba a san wanda ya saba ma Ibn Abbas ba min sahaba daga cikin sahabbai to tunda ba a sani ba sahabi ya bada fatawa babu wanda ya gitta mai to wannan magana ya zama hujja na'am amin ma lam yukhalifu mukhalifun minhum eh matsar wani mai sabawa daga cikin su bai saba ba nam faqad sarada alayya annahu ittaba as-sabiqin hakika ya- ya gaskata a gare shi cewa lallai ya bi magabata
إن هذه الآية تقتدي الرضوان أمن اتبعهم بإحسان على أن القول lalle wannan aya tana hukunta yarda ga duk wanda ya bi su da kyautatawa in dai ka bi wayannan bayan Allah da kyautatawa ala anna al-qawl fi din بغير علم حرام akan cewa magana a cikin addini ba tare da ilimi ba haramun ne baya halatta mutum ya ringa shiga yana kutsawa cikin harkar addini ba ilimi فلا يكون اتباعهم قولا بغير علم ba bai yiwuwa bin su ya zamanto faɗi ba ilimi bal qawlan bi ilmi a abin sahabbai magana ne bi ilmin
وهو عين اتباع huwa ainul ittiba shine ainihin biyayya wallahu الله a'lam أعلم eh
هناك قلت an yi magana sai kana sunna da yawa
الدور البديع تمييز بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim
نعم ويروى أن الأجر- الأجردية ana ruwaitowa cewa lalle wani dan kabilan ajarida نعم اسمه ثعلبة sunan shi sa'alaba كانت له بنت فكتبها أجربي ya kasance shi sa'alaba din nan yana da biya sai wani dan aqidan shi dan ajaridi daban shi ma sai ya nemi auren shi ya nemi aurenta وأرسل إلى أمها يسألها sai ya aika zuwa ga mahaifiyar wannan yarinya yana tambaya da Allah a bashi me kuma ya aika zuwa ga mahaifi in kana neman aure zai ka aika ga mahaifiya ko dai mahaifin da yaran su ne Eh, kenan su ma a cikin akwai mijin hajiya a ya kamata mutum na neman aure zai aika zuwa ga mahaifi daga mutum na neman aure ya aika ga mahaifiya kamar yana so ke keke keke da karfi yau in kin bani ya bazu in kin hana ni ya hannu to zai ce kaka damu za a baka to in dai har abin ya kai da haka kaga ai lalacewa ya kai inda ya kai in dai har mijin na rayuwa kamata a nemi izinin mijin sai dai mijin talasulu ne kamar yadda ake cewa na'am
نعم ويقول في سؤالها yana cewa وأرسل إلى أمها يسألها yana cewa yana magana dangane da tambayarta yana cewa da Allah mamanta ne wani abu in kanat qad balagat
Eh, yana cewa idan har ta balaga wa radiyat bil islam kuma ta yarda da musulunci ala shar allazi ya tabiru al ajari jarida akan irin sharadi wanda yan ajari ke lura da shi lam yubal kam Eh.
kana mahruha musulunci a mahanga na ajarida in ta yarda da musulunci mahanga na ajarida zai aure ta lam yubali kam kana maharaha ba zai damu da nawa ne kana maharaha ba nawa ne zadakin ta ba zai damu ba ko nawa zai iya biya in dai ta bi ka'ida ta zamanto alal jihar da irin nasu
fa ajabat al um sai ita mahaifiya zai ta amsa inna ha muslima bil wilaya ita musulma musulma ce a wajen walittaka sawa'un a balagar am lam tablugh lam tablugh shin daidai ne ta balaga ko bata balaga ba ai iyayenta musulmai ne to ai ita ma musulma ce kuma ta taso a garin musulmai ورفع الأمر إلى عبد الكريم ال- آه، عبد الكريم أجرد Eh, farafa al'amura sai shi wannan mutum sai ya ɗaukar al'amari zuwa ga babban malam abdulkarim ajras واختار البراءة من الأطفال shi sai ya zaɓi a yi bara'a daga jarirai jarirai ba a sanya su daga cikin a bara'a kafirai ne su ba a sanya su daga cikin musulmi iyayen ko da su musulmai ne jariran kafirai ne an gane kuma duk wani doka da ake aikatawa ga kafiri ya zama ganima ko a kashe kafiri ko aika za ya shafi jarirai su ma
وخالفه ثعلب shi wasu alade ke zuwa ni gaskiya ni ban yarda da wannan ra'ayi na malam ba ba na tare da malam a nan wajen wasta kalla bi ra'ayi sai ya kadaita da ra'ayinsa sai ya kadaita da ra'ayinsa
ومن هنا نلاحظ أن أن جدل جدل الأجاردة kana yantahi adata ila عادة khilaf الخلاف daga daga nan ne muke gane muke lura cewa jayayya yan ajarida yakan kai ga al'ada zuwa ga sabani yuzmiru anhu al-adil العديد من الفرق الصغيرة wanda yana haifar da da yawa daga cikin ƙungiyoyi ƙanana sai ga daga jayayyar nan sai a balle sai a samu wasu ƙananan yan ajarida ƙananan ƙungiyoyi na ajarida dan abu kaɗan an rabu dan abu kaɗan an rabu ba a yi wa juna uzuri an gane ku
وقد تفرقت الأجاردة إلى فرق كثيرة hakika yan ajarida sun kasu zuwa ga ƙungiyoyi da yawa وهي الشعيبية akwai shu'aibiyya akwai maimuniya akwai ma'alumiyya akwai majhuliyya akwai hamziyya والخليفية salifiyya والثعالبية eh, wal wal akhnasiyya والمكرمية eh, wal makaramiyya والمعبد والمعبدية والشيبانية إيه،
والرشيدية الرشيدية نعم إيه، to duk wayannan kungiyoyi ne ga sunan kala kala kala kala na yan ajarida ومن أراد المزيد من معرفة شيء على هذه الفرق duk wanda yake son tsari game da sanin wani abu akan wannan kungiya da aka ambata mu yanzu nizamun maqalatul islamiyyin الإسلاميين ya je ya duba nizaman ya duba littafin maqalatul islamiyyin ya duba almilal wal nihal zai samu karin bayani insha Allah
تيسير كريم الرحمن نعم. بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir وإنما أمر وإنما أمرهم بها أو؟ وإنما أمرهم بها وإنما أمرهم بها
wa inna ma kawai shi ya umarce su ne da ita وحثهم عليها kuma ya kwadaitar da zuwa kanta يجب ساكن لوسي لنبعهم saboda amfaninsu ya kwadaitar da su a kanta saboda amfaninsu وما بفضله kuma saboda tsantsan falalansa wa Karamihi karamihi alaihi.
da karamcinsa a gare su وما كمال جنوب kuma tare da cikan wadatuwarsa wa tsafi a ayawo da yalwatuwan da faɗin kyaututtukansa
وهو الحميد فيما يشرعه يشرعه لعباده Allah abin yabo ne dangane da abin da yake shar'antawa ga bayinsa من الأحكام hukunce-hukunce al-musila الموصلة الموصلة له إلى دار السلام hukunce-hukuncen da suke sadar da su zuwa ga gidan aminci وحميد في أفعاله Allah yababbe ne kuma abin yabo ne wajen ayyukansa التي لا تخرج عن فضله wanda aikin da baya fita daga falala kullum Wal'adu.
Allah yana mana falala ne ko baya fita daga adalci والحكمة baya fita daga hikima وحميد الأوصاف Allah abin yabo ne ga sifofi لأن أوصافه كلها وأن محاكمة أوصافه كلها محاسن domin Kamalat.
sifofin Allah dukansu masu kyau ne kuma kamala ne duka kamala ne لا يبلغ العباد kunhaha bayi ba sa iya cimma hakikanin ta karshenta ولا يدركون wala وصفها yudrikuna wasfaha يدركون وصفها نعم ba sa iya riskan siffanta فلما حثهم على الإنفاق النافع. a lokacin da ya kwadaitar da su akan infaki ciyarwa mai amfani ونهاهم عن الإمساك الضار kuma ya hana su daga kamewa mai cutarwa rike dukiya نعم بين da za ga wani ya rike dukiya yana tunanin rikewan zai sa dukiyan ya ƙara yawa rike- rikewan zai sa shi ya zama ya fi kowa arziki wani mutum ne saboda rowa ya fi kowa arziki babu wani mutum ne saboda kyauta ya talauce babu babu to shi marowaci kullum tunaninsa in ya rike dukiya zai yi kuɗi ai ka san marowata da yawa kuwa suka fi kuɗi bin hasali ma zai ga kuɗin kuɗin su baya baya yake yi da suna da wadata zai ga saboda rowa baya baya baya yake yi shi kuma mai wadata zai ga Allah ya sanya mai albarka ga arzikinsa an gani in kana duba masu kyauta za ka da yawa kuɗin su kullum ƙaruwa yake yi saboda Allah ya riga ya sanya albarka a cikin wannan dukiya din na'am وبين لهم أنهم بين الدائيين
sai ya musu bayani na ne wajen
وبين لهم kuma ya musu bayani anna- annahum baina da'iyayi suna tsakanin masu kira guda biyu داء الرحمن akwai mai kira na Allah wato يدعوهم إلى الخير mai kira na Allah yana kiransu zuwa ga alkhairi ku zo ku aikata alkhairi
نعم ويعدهم عليه الخير wa ya'iduhum alaihi alkhair wa ya'ud- wa ya'iduhum alaihim al- alkhair yana musu alkawari na alkhairi والفضل والصواب cewa in العاجل kun bayar da dukiya fi sabilillah alkhairi kaza da kaza zai same ku yana musu alkawarin falala da lada al'ajin na gaggawa shi da lada na duniya tun anan duniya mai ciyarwa zai ga sakamakon shi والعاجل sannan kuma da lada mai jinkiri na lahira
وإخلاف ما أنفقوا da kuma ninkawan abin da suka ciyar idan kai infaki ana mayan ma da shi a gane ku allahumma a'ati mumtikan khalafa ya Allah ka ba mai ciyar da dukiya maiwan dukiyansa wannan dukiya ka sa ya dawo sannan bayan ya dawo ya dawo kuma da albarka
وداء الشيطان shi kuma mai mai kira na shedan allazi ya الذي kusa kuma يقوم na عن insa الإمساك wanda shi yana kwadaitar da su akan rike dukiya يخوفهم kuma yana tsoratar da su yana ce musu in kun bayar za ku talauce ba in kana da in kana da dubu ɗari yanzu ka bada dubu goma ya zama tasa'in fa kuɗin ya ragu ka daina bayarwa kare kare إن أنفقوا أن يفتقروا yau idan sun ciyar za su talauce a shedan ya idu kuma faƙar wa ya amurkum ka gani shedan yana musu alkawari ya idu humul faqar wa ya'muruhum bil fasha shedan yana musu alkawarin talauci yana umurtar su da alfasha yana cewa ku kashe kuɗi a nan fa in za ka yi aiki ne ba na masallaci ko aiki na masallaci sai ce za ka talauci amma idan abin da ya shafi ka ba karuwai ne ka ba yan kwallo ka ba wuraren da ake ake ainihin shirme ake shagoliya sai ce ma akwai alkhairi ko ka ba ka bayar a cikin siyasa to ai gara na siyasa dama dan siyasa in kaga ya bada kuɗi ya sa ne dan ƙaruwan kanshi يا زلمة، هل- hannun jari ya sa dan dan siyasa kaga ya ɗauki kuɗi ya bayar ya bayar ne saboda wancan mutumin idan ya hau gwamnati kada ya manta da shi wajen kwangila dama shi bai ce ma dan Allah ya yi ba an gane amma wanda yake ba karuwai ba yana ba makaɗa to kaga wannan gabaki ɗaya za ka ga shedan baya ce mai ka rage za ka ma yana ɗiban dukiya yana watsawa ne a lokacin ba tsoron talauci
نعم فمن كان مجيبا لداء الرحمن duk wanda ya kasance mai amsa kiran mai da'awa na Allah mai kira وأنفق مما رزقه الله kuma ya ciyar daga abin da Allah ya azurta shi نعم بل يبشر بمغفرة الذنوب to ya yi makansa albishir da gafaran zunubai Allah zai gafarta masa zunubai da samun duk abin da yake nema ومن كان مجيبا لداء الشيطان wanda ya kasance yana amsa kiran mai kira na shedan فإنه إنما يدعو حزبه li yakunu min ashabis sa'ir to lalle shi yana kiran jama'an sa ne dan su zamanto daga cikin ma'abota wutan sa'ir فليختر العبد أي الأمرين هل يقبل فليختر الأب فليختر الأبد أي الأمرين أن أن يقضي يقبل به eh wato shi ba wannan ya zaɓi ayyal amrai a cikin al'amuran nan guda biyu wanne ne hal ya kabi wanne ne ya fi dacewa da shi
وختم الآية بأنه واسع عليه sai sai cika ayan cewa Allah wasi'un ne alimun da shi أي واسع الصفات kasirul ibad Allah mai mai yalwan sifofi ne mai yawan kyaututtuka alimun bi man yasayiqul mudafa'af Allah masani ne ga wanda ya cancanci annin min kame lada من العاملين daga cikin masu aiki
وعليم بمن هو أهل- أهل ahalun faywafiquhu faywafiquhu li li fi'l al-khairat الخيرات Allah shi ya fi kowa sanin wanda yake ya fi shi ne ahali wanda ya fi cancanta sai Allah fa yuwaffiqahu sai Allah ya datar da shi zuwa ga ayyukan alkhairai Allah ya sa muna cikin su wanda Allah zai datar da mu zuwa ga ayyukan alkhairai sai dan shi ma wannan zabi ne na Allah an gane Allah ya zabe ka daga cikin masu infaki dan taimakon addini ko bai zabe ka daga cikin bai tura ka cikin masu ba da kuɗi wajen sharholiya ba ka more an gane to je ka shi kun wannan tunda aiki alkhairi ne shi dan yana sa wa mutum ya takure shi hana shi yi. ba ka iya yi ba sai kai da gaske amma sharri ba shi ke nan in kiɗa ne mai kiɗa yana kiɗa ya kira sunan ka za ka kuɗi na zuba na نعم ترك الانصراف
wani wani malami da yake ba da labarin yana da wani ɗalibi ترجمة
ɗalibin nan yana da kuɗi malamin bai sani ba akwai sanda malamin ya zo wato janareto ta mutu sai malamin ya shiga Allah a sai ɗan ƙaramin janareto nan ɗan ƙaramin janareto za a siya da Allah wanda lokacin bai alhali bai sai wani ya ce ka tambayi wani insha Allah zai taimaka sai malamin ya zo zai mishi magana sai ce wallahi akar maka Allah abubuwa sun yawa wallahi malam ba kuɗi amma insha Allah sai Allah ya kawo kuɗi za a yi kaza sai ya ki a lokacin nan sai ba a daɗe ba sai wannan bawan Allah zai yi haɗari da ya haɗari to wajen rabon gado malam ne zai raba gado wallahi kuɗin da malam ya gani a kawo sai da malam ya rike kai malam ya ga ashe ya bar wasu irin maƙudan a kan su na cike da kuɗi ga kaddaron da ya bari kawai ba zai bayar bane kawai na matan gani sai ce awwa sun yawa ba zai bayar ba To irin wannan shi zaka galiban in dai aikin alkhairi ne to zaka mutum yana da kuɗin amma yana tsoro ko tsoron shi ko mugunta ne ko zai ga yaki shi ba zai bayar ba dalili kaga da ya rasu sai malami ya gana shi wannan mutum kawai zuwa majalisin kawai yake yi amma yawa kawai shi bai ba majalisin gaskiya ba ba yana tunanin wai majalisin in ya bada wani abu wani abu wani shi a wajen shi da ba wani abun zai bayar malam ne kuma ya raba gado malam ya ga maƙunan kuɗin da aka fara magada ya ɗauki kwamitin shi ba
ka ka ga dambe malam ya ce to shi ba zai raba ba sai an ba shi kuljeri an ba shi ɗaya cikin goma na dukiyar shi wa malam ba ya ce bane ba ni kuɗin shi sayan mun janareto ka sayi janareto saboda karatun da ake yi now نعم سورة البلد بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim لا أقسم بهذا البلد a a ha na na rantsi da wannan gari wannan la ya zama za'ida a a ha wato na rantsi da wannan garin ko kuma la uku sai mai zama la nafiya an gane ko ba sai na rantsi da wannan garin ba ban bukata sai na rantsi da ainihin wannan gari na makka kafin ku san darajanta an gane ku kafin ku yarda da magana na ba sai na rantsi da shi ba
نعم وأنت هل بهذا البلد alhali kai din nan kana zaune kai saukakke ne na wannan gari kai dan halal ne na wannan garin an gari shi manzo Allah hillun ne shi wato mazauni ne na halal a wannan gari ba ba bakon haure bane shi to su aka bana bukata sai na rantse da garin nan kafin a san gaskiyar magana na alhali ga ka ya rasulullah kana wannan gari din na'am ووالد وما ولد sannan ba sai na rantse da mahaifi ba da abin da ya haifa suka ce ba sai na rantse da annabi adam ba da 'ya'yansa annabi adam da 'ya'yansa ba sai na rantse da su ba kafin gaskiyan bayyana gaskiyan magana na ya bayyana
لقد خلقنا الإنسان في كبد to menene jawabul qasam Allah ba ya ce ya rantse ba ko kuma ba sai ya rantse ba to hikiman dalilin da yasa Allah ya rantse din muka dauki abun akan la nafiya ne Allah ce hakika na halicci mutum cikin wahala dan adam dan wahala ne kuma dan adam ma idan jin daɗi ya masa yawa rashin lafiya ne shi dan adam na buƙatar shi yasa dan adam in yana so ya lafiya sai ya ce jijjiga jini Eh? idan hutu ya ma dan adam yawa zai zama ciwo kullum ɗan adam na buƙatar wahala sai ya wahala zai je nemi abinci ya wahala wajen neman aure ya wahala wajen kaza dukiyar ma in ya samu bai huta ba in ya gashi da dukiya yana tsoron kidnapper yana tsoron yan fashi yana tsoron barayi yana tsoron kaza an gani ga rashin lafiya yana zuwa to rayuwar ga baki daya in ka zo ka samu wannan kuma ga bakin ciki na rayuwa akwai abin da kudin ka ba zai iya siyan ma ba yana kankaran ka yana cin ka yana kankaran ka yana ci bayan da ka iya gani ka bawa Allah eh aga aga mutum mai kudi ne amma kuma wani dan shi guda daya ga gare shi dan shi guda daya rasa yanda zai da yaron
shi kaɗai ne
to ire iren wayannan abubuwa suna nan Allah yakan jarrawa mutum da abubuwa da yawa to dan adam rayuwar shi gaba ɗaya wahala ne idan ka fita daga wannan musiba sai wata in ka fita daga wata sai wata in ka zo musiba za ka mutu ya ce daga wannan musiba ina ganin daga ita sai mutuwa na shi ke nan na gama sai ga sai ga ta bushe su sai wata sabuwa ta zo na ga rayuwa gaba ɗaya kana fuskantar jarabawa jarabawa jarabawa wani lokaci ma jarabawan baka da alaƙa da jarabawan zai bi ka hajjira ya same ka Nasiruddin Albani Allah ya ji kansa. Shi kaga yana daga cikin malamai masu kira zuwa ga salafiya cewa ai wa shugabanni biyayya kada kaza to an kama shi a matsayin dan ta'adda an kulle shi da yawa a shan wani wani kurkuku a shan. To me za ku ce kan wannan? Ai ya kamata a kama ni da abin da nake da alaka da shi. Sannan ya rayu rayuwar shi gaba ɗaya duk yadda ya kasance ga riko ga sunna an hana shi tara ɗalibai haka. yadda nake tara sun da bai sai tara albiya ka masallaci ba sai da ɗalibai su bi shi gida su mai tambayoyi duk garin da ya zafi to wannan gari da kaje za ka zauna a garin nan ne amma ba wani magana ka zo ka karantar ɗalibai suna zuwa suna karatu wajen ka duk ɗalibin da sai dai kawo ma ziyara ku gaisa to ɗalibai sai su kawo ziyara a gaisa da malam a mai tambayoyi kan hadisin ya bayar su wuce abin sun fa'idantu shi ne karatun ba wai malam ya sa littafin littafi kaza bai kuliya ya sa littafi kaza a sauke ya sa littafi kaza luzan hafin zikir a duk ba wannan abu to me za ku ci akan wannan kaga jarabawa ce amma ko duk haka sai shi Allah ya bai albarka cikin rayuwar shi ko kai zaka dauka ya addace yana sa littafai yana kaza ga ibn taymiya shi ma rayuwar shi yayi kare kurkuku saboda ma wahala da jarabawa da wasu abubuwa bai samu yayi aure ba har ya bar duniya yana daga cikin ulama wanda suke uzab wanda haska ban duniya kawai saboda ɗan gulma masu gulma akwai gulma nan wajen a kama a kulle sai ya fito a ƙara kai wata gulman haka ya ƙare ashe rayuwar ɗan adam gaba ɗaya cikin wahala yake ko eh a ya hasabu allan ya kabira alayya ahad shin yana tsammani babu wani mai iko a kan shi shin ɗan adam a tunanin shi babu wani ɗaya da yake da iko a kan shi ne wai irin abin da ɗan adam ke yi na faɗa da addini irin abin da yake na saban Allah wai yana tsammani cewa ba mai iko kan shi duk da ka kai ga da ƙarfi da mulki wato abu ɗaya Allah zai ma ya nuna ma yana da iko a kanka kuma gaba yanzu lokacin da aka yi aka yi wannan matsala na coronavirus sai ga shi bindiga ba zai iya kare ka daga wannan ciwo ba sai ga shi ƙasa gaba ɗaya an rufe ta gaba ɗaya an rasa ya za a yi a magance wannan ciwo ɗin ga ƙwararru turawan turawan yamma da turawan kaza da turawan kaza duk al'amarin ya fi ƙarfin su a gani ko to kaga wannan Allah ya kaddara sannan wani lokaci sai Allah ya saka mura kawai mura wala sai mutum ya gane kuran shi wala wata karatu kawai nake yi hanci na biyu ya toshe hanci ina cikin karatu tun ina iya bayani magana ya gagara daga hanci ya toshe numfashin da nake nan ma bai fita kawai inda Allah na so a nan kawai zai ga yi kasa ba shi kenan ba haka dole kawai nake to a dakata shi ke na tsaya nan wajen kaga shi kawai wannan dan rabi guda biyu Allah ya gana zai ma azaba da shi in Allah ya gana ma kullun ka kawai sai Allah ya sama wani wani fitina ya hana ka sakat kai ta yawo asibiti ba zaman lafiya wani bawan Allah yake bai san cewa ashe bayan gida da yake yi ma har yana fita ni ba bane sai da Allah ya jarbe shi da wani ciwo bayan gida yana fitowa kamar dutse yana ihu bayan gida ya fita wani dutse haka yace kuma ikon Allah da aka zo aka bashi magani aka yi kaza aka yi kaza abin da ya fito zai ga dan tsit kun gani ashe wani ni'ima ne ba ka iya bayan gida ma ni'ima ne mutum ya samu daman yin fitsari ni'ima ne amma duk irin wani abubuwa dan adam baya ganewa sai in Allah ya zarbe shi da su zai gane ashe ni'ima ne ba karami ba ya kamata kullum mutum ya ringa godiya ga Allah in ya baka daman numfashi ya baka dama a fitsari lafiya lau ka je kai bayan gida lafiya lau ka kwanta kuma samu bacci kwakwalwar ka ya huta lafiya ne a gani dan abu kaɗan Allah zai taba ya nuna ma cewa ya fi karfin ka eh
yaqulu ahlaktu malan lubada yana cewa wai na halakar da dukiya mai yawa irin wai dukiya nawa na kashe ni ina da kuɗi zan iya kashe ko nawa ne wajen faɗa da musulunci yana faɗin haka yana alfahari
ayahsabu an lan yarahu ahad shin wai duk abin da yake din nan na faɗa da musulunci da kashe kuɗi wajen yaƙi da addini yana tsammani ba wani mai ganin shi ne alam naj'al lahu aynayn ashe ba mu muka sanya mai idanuwa biyu ba wai sanya mai idanuwa biyu
wa lisanan wa shafatayn da harsuna biyu da labba mun sanya mai harsuna guda biyu da da, da labba Am, mun sanya wani tsarin har- da harshe da labba biyu kai mun sanya mai harshe da labba biyu wa hadaynahu an-najdayn kuma muka shiryar da shi zuwa ga hanyoyi guda biyu ya iya gane alkhairi da sharri Allah ya nuna maka gana da kyau kaza bai da kyau waye nuna maka wannan Allah
hamal aqaba me ya sanya ba zai kutsa cikin tudu mai wuyan hawa ba dan adam me ya sanya ba zai kutsa cikin tudu mai wuyan hawa ba akwai wani tudu ba kowa zai iya hawan shi ba to dan adam me yasa ba zai kutsa ba ya kamata ya kutsa na'am wa ma adraka mal aqaba me ya sanar da kai abin da yake tudu mai wuyan hawa kaga hankalinka gaba ɗaya ya tattaro kana so ka san me eh wannan wani hikima ne na balaga na jan hankalin kowa da kowa in ma kana bacci ne ka farka kan an ce tudu mai wuyan hawa me yasa ba za ka kutsa ba za ka so ka san wannan tudun za ka kana jin bacci ma ka dan mun ka dan murza idan ka domin ka ji wannan tudu din to Allah ya gama tattaro hankalinka sai Allah ya bada amsa zai ce ne fakku raqaba eh shine fansan wuya kaga da Allah ya ce ya ku mutane me yasa ba za ku fanshi wuya ba Sa- eh, sakon ya fito ku amma kuma da zai janyo hankali ba ana so a tattaro ku dan ya zama to ka fahimci abin da kyau sai Allah ya faɗi wata magana wanda dole zaka buƙaci bayani me yasa ba za ku kutsa cikin tudu mai wuyan hawa ba kai ku tudu mai wuyan hawa sai Allah ya ce me ya sanar da ku tudu mai wuyan hawa sai Allah ya ce fansan wuya shine ka yanta bawa kaga ana an nuna maka ba kowa bai ba kowa zai iya sanya hannun jari shi wajen farsa bawa ba farsan bawa ba kaga wannan ga wani bawa musulmi ana azabtar da shi ana kaza ka sa kudin ka ka fanshe shi tudu ne mai wuyan hawa sai wane da wane zai iya hawa wannan tudun sai mutumin da yake mai karfin imani irin su abubakar bin siddiq wanda aka ce ya yanta bawa bayi guda tara kulluhum yu'azzabuna fillah dukan su gaba ɗaya ana yi musu azaba saboda Allah da ire-iren shi wanda suke yanta bayi fi sabilillah ba dan neman wani abu ba wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtiga'a wajen rabbil a'la shi ya yanta wannan bayi ba wai dan a bashi ko kwabo ba ya yi ne saboda neman yardan ubangiji neman fuska na ubangiji madaukaki da Allah ya ce wala saufa yarda da sannu Allah zai yarda din ko da sannu Allah zai bashi har sai ya ce ya Allah ya ishe ni نعم نعم
معناه بتقول كده
أو إطعام في يوم ذي مسكبة ko kuma ciyarwa daga cikin tudu mai wuyan hawa ciyarwa a cikin yini mai yunwa yini ba abokin yunwa kamar irin halin da muke cikin yanzu wanda wanda abinci wani wani sau yake cin abinci yanzu kuma yanzu a gida zai ga mafi yawa ba a cin abinci a koshi saboda ana cikin wani yini mai yunwa kuɗin da ka karba albashi baya karuwa amma kuɗi kullum a tsada yake a abinci a tsada yake kullum Ko in albashin ka dubu talatin ne kuma shi farashin kaya kullum ɗagawa yake
masalar to eh salarin bai karuwa an gani sannan samun kuɗin na da wahala a irin wannan lokaci idan ka ciyar ana ninnin kalada a cikinsa shine ciyarwa a cikin wani yini ma'abocin yunwa ka ciyar da wa za makaraba shine ciyar da maraya ma'abocin kusanci ka duba maraya wanda mahaifinsa dan uwanka ne na zumunci ka ciyar da shi shi ma wannan tudu ne mai wuyan hawa ba kowa ke iyawa ba dan zaka wani mai kudi ya bar gidan shi ya bar ɗan uwan shi ya koma yana ciyar da waje ka gan shi multi billionaire ne amma ɗan uwan shi dangin shi ba sa karuwa da shi fa ka ga mai kudi ma yana tunawa da dangin shi wani ni'ima ne na Allah na'am
aw miskinan za matraba ko kuma miskini ma abocin talauci ma abocin kaskanci a gane ko wanda yake wanda yake kwanciya akan turbaya saboda talauci a ƙasa yake kwana kan kura a gane shi ne miskini ma abocin kaskanci yana cikin kaskanci da talauci ka taimake shi An gane ku?
kana min allazina amanu sannan kuma ya kasance daga cikin wanda suka yi imani
wa tawasaw bis sabr e bayan mutum ya ciyar din kuma sannan ya zama akwai imani ciyarwa kadai babu imani ba tasiri imani farko sannan ciyarwa sannan ya kasance daga cikin masu wanda suka yi imani kuma suka yi ma junansu wasiya da haƙuri wa tawasaw bil marhama kuma suka yi ma junansu wasiya da tausayi ka zama to mai haƙuri ko mai tausayi ulaika ashabul maimana wa'annan su ne ma'abota hannun dama amin والذين كفروا بآياتنا wa'annan da suka kafirce wa ayoyinmu هم أصحاب su ne المشأمة ma'abota shu'umci ma'abota hannun hagu عليهم نار موسدة a gare su akwai wuta abin lullube abu- abin lullube su a cikinta da wuta wanda yake abin kulle su a cikinta in suka shiga ba za su fito daga cikin ba za a kulle su wa alaikum salam hatta in prison hatta wa'annan da aka yi kidnapping din su ai wanda aka yi kidnapping an mai da su bayi ne a yi a ce wato a kama ka kai da yancin ka a zuwa kai ka cikin daji a ce ka kawo kaza wa alaikum salam ya hazal balad eh Allah yana cewa ba sai na rantse ba shi Allah ne ke cewa haka ba sai na rantse da wannan gari ba alhali kai kana garin ai zaman ka a garin kawai ya kamata mutane su san muhimmancin sa dama Allah yakan rantse da abu ne dai nuna muku muhimmancin wannan abun ai zaman manzo Allah kawai ba duk bukatar rantsuwa eh insha Allah نعم الأربعون الأربعون wa alaikum salam بسم الله الرحمن الرحيم
eh ba a ya daga ya daga cika fara wani irin kafara eh ba an ce da an ce kafaran azumi ko kuma mutum ya ciyar da miskinai su tun ba akwai akwai zaɓi eh a'a kawai an ce raƙaba wuya ake nufi wuya shine macen bawa gaba ɗaya shi ne sunan shi raƙaba na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم hadisi na biyar أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها an karbo daga uwar muminai ita ce uwar abdullahi ita ce aisha allah ya kara mata yadda ta ce على رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon allah tsira da amincin allah ya kara tabbata a gare shi ya ce إن أحدث في أمرنا هذا duk wanda ya kirkiro wani abu cikin al'amarinmu wannan ما ليس منه wanda baya cikin sa فهو رد ai fa huwa mardudun alayhi wannan raddun ai mardudun alayhi to an mayar masa نعم in dai mutum ya kirkiro wani abu cikin wannan al'amari na ibada al'amari na musulunci wanda baya cikinsa an mayar masa kaga wannan hadisi shine asali na tunkuɗe duk wani al'amari da aka kirkiro wanda yake da alaka da addini baya halatta a kirkiro wani abu da sunan addini ana so ko mutum ya zama to mai biyayya dai ga sunna ba mai kirkirowa ba in aka ba mutane dama su kirkiro to musulunci za a canza shi daga asalin siffar da manzon Allah ya zo da shi kuna ne yayi addinai da dama sun canza har ma an kasa gane su saboda kasancewan bayan rasuwan wanda suka zo da addinan sai mabiyansu suka yi ta kirkiro abubuwa suka ta kirkiro abubuwa sai abubuwa suka canza an gane yayi kaga addinin yahudanci yanzu yanzu ya canza addinin kirista asalin shi addinin musulunci ne amma jiyan da ya koma ya koma addini na wasaniya bautan gunki saboda su ba da dama da aka yi ana kirkiro abubuwa a cikinsa to irin wannan addinin musulunci bai kamata ya fuskanci irin wannan matsala ba shi sa manzo Allah ya tsaya ya yaki abu yace kar ku yarda abinda na karantar da ku da ya shafi aqida da addini da ibada da waye ku tsaya kan shi kar ku yadda wani ya zo wai ya yi karatu ya ce zai zo ya canza ko ya ƙara wani abu ko ya rage to wa'annan mutane da suka tsaya tsayuwar daka wajen ganin cewa sun ba da kariya sun riƙe ainihin bindiga na hujjoji da dalilai akan su hana mutane su kai hari zuwa ga ainihin addinin musulunci a ce za a canza shi ko wani abu to wa'annan mutane su ne ahlus sunna wal jama'a an gane ya hamilu hazal ilm min kulli khalaqin udulu yanfauna anhu ta'rif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'rif al-jahilin wato adilai daga cikin al'umma annabi suna daukan wannan ilimi su yada suna bashi kariya a gane ku suna kore mai tahrifi na mutanen banza da kuma ainihin dangantawa na ainihin wa masu barna dangantawa na masu barna da tawili na da, da tawili na jahilai an gane ku to irin wannan su ne wato ahli suna suna da su ne kamar sojoji ne da suka rike makami ba su yarda a zo a gurɓata addinin musulunci ba an gane to da manzo Allah ya riga ya faɗa kada mu yarda a kirkiro wani abu a jingina shi zuwa ga addini wannan kirkiro wani abu yana kawo rabuwan kan musulmi kirkiro abubuwa shi ya kawo shi'a shi ya kawo sufanci shi ya kawo khawarijanci shi ya kawo mutazilanci da duk wata aqida da gari kirkiro abubuwa suka kawo shi rawahu bukhari wa muslim na'am na fi riwayatin li muslim a cikin wata riwaya ta muslim man amila amalan laysa alayhi amruna duk wanda ya aikata kowane aiki wanda baya cikin al'amarin bai cikin umarninmu fa huwa radd sai cikin shari'a mutu an bayar masa nan ba wai sai mutum ya kirkiro ba idan wani ya kirkiro sai ka bi shi kai aiki da wannan abun kai ma an bayar maka nan an yi raddi ga mai kirkirowan da kuma mai aikatawan to da wannan ne malaman usulul fiqh suka gina ka'ida wai al-asalu fil ibada at-tawakkuf asali ga ibada shine a dakata sai an ga nasi in babu nasi sai an yi in babu nasi sai a dakata kada a aikata kenan duk wani abu da yake da alaka da ibada asalin shi tawakkuf al-asalu fil adat ba al-ibaha asali ga al'adar mutane halal shi abin da ya shafi al'ada kowa ya aikata abin da yake so sai in shari'a ta hana kuma je yanzu misali ya hukuncin sa kwalli da ramadan ya hukuncin sa kwalli da ramadan kaga sa kwalli ba ibada ba ne sa kwalli al'ada ne mu'amala ne sa kwalli ya halatta sai in an samu nassin da ya hana ya hukuncin durkusawa wajen dai zuwa al'adar mutane da durkusawa asalin shi halal sai an samu nassin da ya hana shi akwai nassin da ya hana ina nassin yake akwai hadisin turmuzi ko hadisin turmuzi da manzo manzo Allah aka tambaye shi game da durkusu annabi ya hana to haka haka haka haka duk abin da yake da alaka da al'adar mutane wato asalin shi halal ne sai an samu nassi ya hukuncin auren mata goma al'ada ne asalin shi halal auren mata halal ne kuma sai shari'a ta zo ta yi iyaka to tunda ta yi iyaka to ya zama haram shi ne ma'ana asalin ibada tauhidi ya hukuncin maulidi maulidi ibada ne masu yin sun ce maulidi san annabi ne maulidi ibada ne kuma suna kwaɗaitar da mutane akan yin wannan maulidi sun dauke shi ibada to tunda ibada ne asalin ibada mai rai shi tauhidi to sai mu dakata sai an kawo nasi gamsashe al yaqin la yazulu bi shar al asalu baqa'u ma kana la ma kana asali maulidi ba shi da mahalli sai an samu nasi gare shi in babu nasi a gare shi yana nan ya koma fa huwa raddun an bayar masa saboda ka'ida Kuzaifa al-Yamani yana cewa kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha فإن الأول لم يدال الآخر مقالا duk wani ibada wanda sahaba annabi ba su yi ba kada ku yi kaga shi ma ya rike ka'idan al'asalu fil ibada at tawakkuf domin mutanen farko ba su bar abun faɗe ga mutanen ƙarshe ba
umdatul ahkam na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babu salaf babi na me salaf babu salami sautu an gane ko in ce na baka kwangila ina so ka mun supply na dawaki na argentina kamar supply din dawaki an gane ko guda dubu daya ka shigo min da shi nawa zaka nawa zaka zo min da su kwangilan sai ka ce kowane doki guda daya miliyan hu- miliyan miliyan biyar kowane doki guda daya miliyan biyar mi- miliyan biyar so dubu daya nawa kenan miliyan biyar so dubu daya ɗaya kenan
kun bai dago to saboda haka a wato a yi yarjejeniya nawa za ka shigo min nawa za ka min supply ɗin kaza nawa za ka yi min supply ɗin shinkafa daga waje sai ka faɗi kowane kowane buhu za ka yi min supply a kaza mutum ya faɗi kuɗin da idan ya faɗa ba zai zo nan gaba ya ce wai kuɗin ya yi kaɗan ƙara mishi ba da zaran ka riga ka faɗa ba shi kenan ba ruwana da farashi ya yi sama ko farashi ya yi ƙasa kuma zan gaya ma ina so kamar supply nan da wata biyu to tunda na ce nan da wata biyu kana da iko wannan kudin da ke hada na baka din nan ka juya shi kai da abin da zaka yi da shi lokaci na yi kawai ni da yanga me ni da yanga shinkafa ni da yanga dawaki na Yau, ba mai hana ka yin sarrafa wannan dukiya da zaka iya sarrafa dukiya kai abin da zaka yi da shi amma kuma ya zamanto lokaci na yi kawai ga kayana ba ruwana da wani magana wai kuɗi kawai ina kayana yake kuma dole ne in zaka kawo sai lokacin yayi mun mun ce wata biyu sai wata biyu yayi hikiman da yasa aka sa lokaci zai iya yiwa kaya na da ke shago yanzu ina ganin za su kare nan da wata biyu a gane sai ka kawo na'am an abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma an qala karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ya ce قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina وهم يسلفون في السماء su suna yin salami game da 'ya'yan itace nawa za ka kawo min nawa za ka kawo min ainihin 'ya'yan itace guda kaza nawa za ka kawo min 'ya'yan itace kaza buhu kaza kamar dabino buhu ɗari biyu nawa za ka kawo min nawa za ka min supply ɗin shi a sana wa sanatai سنة وسنتين nan da والثلاث shekara ɗaya ko nan da shekara biyu والثلاث nan da shekara ɗaya ina so ka kawo min dabino nan da shekara ɗaya nawa za ka nawa zan biya ko nan da shekara biyu ko kuma nan da shekara uku فقال sai na rike man من aslawa أسلف bishari في شيء فليسلف لكي duk معلوم wanda zai yi salami wanda zai yi supply akan wani abu to ya yi supply cikin mudu sananne ka faɗi ko mudu nawa kake so wa wazani ma'alu sannan ma'auni keli in kilo ne kilo nawa kake so إلى أجل معلوم zuwa ga ajali sananne zuwa shekara ɗaya ko shekara biyu ko shekara uku shine gyaran da manzo Allah ya mutu dole a san in mudu ne in kilo ne a san kilo kuma a san yaushe ne za a yi supply din saboda kuɗin da ka bashi din nan zai iya sarrafawa yayi abin da yake so da su zai yi sarrafawa yana kasuwanci yana samun riba yana kasuwanci yana samun riba lokaci na yi kawai sai ya je ya siyo maka kaga ya samu amfani guda biyu farko ya juya dukiyanka sannan wani biyu ya samu riba dan kila dokin nan da yake dubu miliyan biyar kila miliyan biyu ne sai ce miliyan biyar kaga ya samu riba nawa shi sa kaga nau'i ne na kwangila saboda idan mutum ya ce zai ya faɗi kuɗi kaɗan nan gaba farashi kamar yadda farashi yake zama yanzu sai mutum ya samu asara eh
Isa ba sarauta wannan hali ba.
ai ba ruwanka kai ba ruwanka da kuɗi ya salwanta kawai ina kaya na
إذا نجينا بعد kawai ina kaya na shine ma'ana ba magana wai ina kuɗi na duk ai baka san da wannan kuɗin ba kawai kun gama kawai yanzu kana ka riga ka ba shi kuɗi kana jira kaya ne yanzu kaya kawai ka sani shin kuɗi- ba ruwanka da kuɗi ya ƙaru
ko ya ragu
to shi ya- wannan kuma kaje wannan babu ne ba ka an fita da kasuwanci kenan ka ka nemi taimako ne kenan ya baka fi sabilillah amma in dai kasuwanci ne kawai kun riga kun gama kawai yana jiran kayan shi ne ai ba a ƙarawa kasan ana bayarwa ne kafin a fara business din fa malikiya ma sun ce a bayar kafin a fara business karanci da kwana uku ba wai sai daga baya ka tura mai kuɗin ba ba a tura kuɗi daga baya kuɗin ya zo da farko sannan daga baya kayan sai biyo baya eh a ce in ya bace shi kenan a ce nake mata a ce in ya bace a za ka sa shi sallam sallam baka bin mutum bashi kawai ka bashi amana ne ya siyo ma abu sai zo ce kidnapper sun kwace ba shi kenan zai ka ce to Allah ya sa albarka Allah ya Allah ya tsare ba in ya juya yayin makaru in kudin ya sallamanta kuma sai ya biya an gane amma shi amintacce ne ta bangaren idan ya je a tafi hanya ya ce ma kudin barayi sun kama shi kowaye shi ke nan ba maganar wasu ya biya ka
bulugul maram
na'am mana irin wannan kwangilan da ake bawa na gwamnati eh
wasu kwangilan za a bada ita sai ka an ce daga cewa da wani eh da shi ma ba wani yi mana a can ba za ka iya ba kuka siya ma wani wanda zai iya ba an ba ku kungila ba za ka iya ba zai ka siya ma wani sai shi wannan ya je ya samu riba Allah shi taimake mu idan ya zama ni dama na san ba zan iya ba ni na iya nemo kwangilan sai ta mutu sai da ita kuma shike nan aiki na sai da kwangila
Allah shi taimaka Allah ya sa albarka na'am za a zagaya ne wancan